نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 ga watan goma hijira 1444 wanda ya yi daidai da ranar 13 ga watan biyar milariya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani kwandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul hijr tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko har mun zo aya ta talatin da tara ya za mu tashi aya na arba'in daidai zuwa ga zuwa abin Allah maɗaukin sarki ya kaddara Allah maɗaukin sarki ya taimake mu jiya mun yi bayanin alkawari wanda shaidan ya yi ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta masa zuwa ranar tashi alkiyama kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana masa cewa dama yana daga cikin wa'inda za a yi ma jinkiri da daɗewa a duniya shi ko shaɗin ya ce ƙwala ya ce rabbi bi ma a gawaita ni ya Allah sakamakon ɓatar da ni da kai la'uzayyinan na lahun fil'arfi zan kawata wa mutane rayuwan duniya sha'awan duniya ba tunanin komawa ga Allah sannan wala'uhuyen nahun ajma'ina zan batar da su gabaki ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayanka daga cikinsu waɗanda suke tsarkake ibada gare ka to su kan shedan ba zai ba zai ci nasara a kansu ba jiya na muka kwana ko ina yan uwa masu girma jiya abin da muka bayani yana daga cikin abin da yake karfafa kasancewar mutum a hanya ta Allah da zama duk abin da za ka yi kai dan Allah idan kana da ikhlasi mai kyau to yana rauna na shedan kwarai baya barin shedan ya ci nasara a kanka yasa irin wannan ya maimaitu a cikin Qur'ani a wurare da dama musamman tun daga suratul hijr a suratul safat Allah ya ta maimaita a aya na 40 daidai a cikin safat shi din yace illa ibadallahi mukhlasin Allah zan halaka bayan ka sai dai bayan ka masu yi dan kai su kan ban cin nasara a kansu sannan aya na 125 shedan ya ce illa ibadallahi mukhlasin a wani guri aya na 160 a cikin suratul safat Allah ya ce illa ibadallahi mukhlasin bayan ka na gari ba zan ci nasara a kansu aya na 169 Allah ya ce lakin na ibadallahi mukhlasin sai dai bayan Allah na gari ban ci nasara a kansu a wani duka cikin suratul sad ma Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayan ka masu yi aiki na gari a baya mun karanta a cikin suratu yusuf da muka ce Allah ya ba mu labari wa laqad hammat bi muhammadiha ta yi yunkuri zuwa gare ta kuma ya yunkura zuwa gare ta Allah yake cewa laula an ra'a burhana rabbih ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba alamomi da ayoyi da Allah ya hane shi Allah yake cewa kadhalika linasrifa anhu su mun yi haka ne dan mutum kuɗe masa mummunan aiki kai ya aikata aikin da ba na kwarai ba alfasha da alfasha sai Allah ya ce da karshe innahu min ibadina al-mukhlasin shi Yusuf yana daga cikin bayinmu masu tsarkake ibada gare ni kenan tsarkake ibada ga Allah to yana raunana shi kuma duk waɗanda ke yin aikin su don Allah Allah bai cike bai wa shi dan nasara a kai shi ma kanshi ya ce ya ɗaya tsammani Allah ka samu rayu don kai don haka in kana son ka tsayo akan daidai duk abin da za ka yi auna shi mizanin zan yi dan waye zan yi ne dan Allah to kaka da mu Allah Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya ce inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan baka da wani iko akan su Allah ya ce bayina ce dan baka da iko akan su to bayan Allah wani iri su mukhlasi ne masu yin aiki dan masu tsarkake ibada da ni Allah ce shi dan baka da iko a kansu illa man ittaba'aka min al-ghawina sai dai wanda suka rika daga cikin halakakku su kan kana da iko a kansu sai sa zaka ga shedan yana mai sauki ga yana sa mutumin banza yana abin da bai dace ma mutanen kirki sai Allah ya ba su idan daga cikin abin da yake baka kariya biyan aiki dan Allah Allah ka samu idan ka وإن جهنم لموئدهم أجمعين su kuma mutanen shedan wa'inda suka bace suka mutu akan bata Allah ya yi musu alƙawarin wutar jahannam shine matattarar su ga baki ɗayan su maw'id wurin da aka yi musu alƙawarin haɗuwa inda za su zauna makomarsu ita ce jahannam Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga shiga jahannam a haka ne illa ibadaka minhumul mukhlasin ko sai dai bayan ka masu yi na kware qala hadha siratun alayhi mustaqim ina ganin shine ayat da muka sanke ko mm qala Allah subhanahu wataala yace hadha siratun alayhi mustaqim wannan shine hanya mikakkiya wanda zai kai mutane zuwa gare ni wannan shine abin da zai kai mutane su jaye zuwa gare ni an gane ma'anar kenan Allah abin da yake nuhi hadha tariqun mustaqimun mu'tadil mawsulun ilayya ko kuma musilun ilayya wa ila dari karamati ma'ana ikhlasi yin aiki dan Allah yana sa mutum ya bi hanya da Allah ayyake zuwa ga samun tsira da shigina mutane. Allah mulkin sake samu dace. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wani hujja akan su. Illa man ittaba'aka min al-ghawina sai dai wanda suka bi daga cikin halakakku wanda suka bace. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. wutan jahannama ne Allah ya musu alƙawarin komawa ga baki ɗayansu ana duk wanda ya mutu akan bata to jahannama ne makomansa laha sab'atu abwabin ita wutan jahannama tana da ƙofofi guda bakwai su ƙofofin jahannama da rakatin ne kaka suranta su da irin ƙofofi waɗanda ka sani mu yanzu an kace masallacin ne yana da ƙofa biyar ko shida za ka so ta ga wannan ga wannan ga wannan a ita wata jahannama ba haka take ba ita jahannama rijiya ne in an ka sa aka zura na zurawa aka kai adadin abin da za a samu ta sai a kwale sai a zuba wasu in ta kwashe abin da za ta kwasa sai a shahi sai a zuba wasu ita wata jahannama da rakati ne kasa na take Isa Allah ce laha sabatu abwar gida mai dan sauki sauki shine jahannama Allah ya kare mu. In ka ga mutum jahannama ana ma sa mai rai. In hukuncin ka yi tsauri ya wuce jahannama sai a yi gaba da mutum sai a kai shi laza. Shi kuma da irin nashi. In an ka ƙara yin ƙasa sai a je kuɓama. In an ka ƙara yin ƙasa a je sa'ir. an ka ƙara yin wata ƙofa can ƙasa sai a samu sakara sakara tana can sai a kai jahim akwai jahim akwai jahannam in an ka ƙara gaba sai a je hawiya shine kasko na ƙarshe Allah ya kare da haka babu daɗi mutum ya shiga wuta jahannama in sun samu ne sai ka je aljanna ka ce ma Allah a nuno ma hutun jahannama kawai ka wala wanda ya bita can sai dai da Allah ya shi Allah kare mu shi ne sai Allah ya ce laha sab'atu abwan tana da ƙohohi guda bakwai yanzu misalin da ne an gane cewa ƙohohin jahannama ba irin na aljanna na ba shi ko aljanna sama sama na ko baka gane ba iya aikin ka iya yin saman ka aljanna tana da matakala ɗari hawa ɗari kowane hawa tsakanin shi da wani kamar yadda za ka hangi tauraro a ƙasa ne yana waɗanda a ƙasan hawan farko sai su kalli ‘yan hawa na biyu kamar ka daga kanka sama ka kalli tauraro su kuma waɗanda sun ka wuce waɗanda suka kai hawa na biyu in sun ka daga kansu sai su ga kamar sun kalli tauraro haka har a kai firdausi ita ko firdausi an yi mata rumhani da al'arshin ubangiji sai sai ka ga mutum ya sha wuyi ya cak sai ce Allah ba mu firdaus Allah ka ba mu aljanna shi yasa ai na muka zo suratul a'raf mun yi bayani akan ƴan ta'adda daga cikin ƴan ta'adda akwai ƴan ta'adda a addu'a abinda ka san aikin ka bai kanka ka ce can ka so kai ka san dai wani kawai ya roƙi firdausi ka san ta'addanci na wallahi ya samu rinka aunawa jama'a sanda za ka roƙi Allah ka roƙi Allah abun da kake ganin ya dace ka roƙe shi wani kaga ya hika ƙoƙarin ibada ya hika ƙoƙarin nisanta abun da Allah ba ya so ba yiwa ka ce a aljanna matsayin ku zama ɗaya ko da kun shiga aljanna Allah ba azalimi bane sai Allah ya bambanta haka mu roƙi firdausi amma mu dage mu yi aiki don samun firdausi ko ba haka bane Eh wani haka yake aljanna ta bar gobe kuma gani mu kuma ba haka ba haka Allah ya ga mu aljanna ta wanda suka ji tsoron Allah ne suka aiki na kwari mun yi bayani dalla dalla cewa aikin mutum bai iya kanshi aljanna amma yana zama sababi abin da Allah zai duba ya ba mu aljanna haka ma aiki mummuna yana zama sabari abinda zai kai mutum wuta satin nan kuduban da muka yi shi ne sai da muka kawo mana hadisin da manzo Allah ya ce la tahtaqiran min al-ma'ruf shay'a duk wani abu na alheri ka kurina shi ku san aikin da zai kai ku aljanna ko mi karancin shi haka ma ka kurina zunubi dan ba ku san da yadda za ku kosa ta Allah ya kai ku wuta da ku san da mutum zai dibi rahamar Allah to ya dibi hushin Allah mun zo ayoyi gaba kaɗan za mu ƙara bayani a kan Allah yake cewa laha sab'atu abwab tana da ƙofofi guda bakwai bi kulli babin minhum juz'un maqsud a kowane babi daga cikin su ƴan wuta akwai yanki wanda aka kasa za a saci mana kowane kofa kowane ɗaki akwai ƴan wutan da za a diba a sha inan akwai wanda in ka neme shi sakara baka same ba to yana hawaya in baka samu wanga hawaya ba yana jahannam in baka same shi jahannama ba yana sa'ir inan ba gida guda ne za a samu kamar yadda ka san gida gida ne jahannama ya wutar to haka ma aljanna mataki mataki ne gurgurdan aikin ko gurgurdan inda Allah zai aje ku Allah ka ba mu aljanna mai daraja innal muttaqina Allah ce su kuma wanda suka ji tsoron Allah suka yi aikin da Allah yake so fi jannatin suna cikin aljanna wa uyun da kuma koramu na ruwa zaka ga ruwa suna gudana a cikin gidan aljanna ko kowane nau'i na na ayin ko abin sha zaka ga yana bulbulwa ko madara ne ko mina na a cikin aljanna duk akwai su kasan abin da ya kwantar ma mutum da hankali yan ka ce ruwa na ga bulbulwa daga ƙasa mu a hankalinmu mun san bai karewa shi yasa ita aljanna duk abin da yake ciki bai karewa na dindindin ta lafi wanda su ji tsoron Allah zai jannatin suna cikin aljanna wa uyun da kuma idanuwan ruwa suna fito musu ko'ina Allah madaukin sarki ya samu dace da wannan Allah yake cewa udkhuluha bisalamin ku shiga aljanna ku waɗanda kuka ji tsoron Allah salamin da aminci ma'ana kuna cikin aminci kenan tare da aminci shiga aljanna kuma gaisuwa cikin aljanna aminci ne salamun salamun aminina kuna amintattu nan malamai suka ce aminina kuna amintattu a zuciyarku an shiga ne ba za a hita ba kuma ba za a mutu ba abu biyun nan ɗan adam bai so su shi ɗan adam bai son ya samu abu ya yi tunanin zai ƙare ko zai rabu da shi ko kuma ya tunanin mutuwa sai Allah ce musu ku shiga aljanna kuna masu amincewa a zukatanku ba a mutuwa kuma ba a fita komai kun ka gani ai ta rayuwa ونزعنا ما في صدورهم من غل sai mu cire abin da yake cikin zukatan 'yan aljanna na kulle ma'ana haushin juna hasadan juna kiyayya da juna da ya faru tsakanin su anan duniya da ta da sai mu cire ikhwanan sun zama ƴan uwan juna ala sururin mutaqabilina suna fuskantar junansu akan gadaji aljanna ba a ba juna baya kowa yana kallon fuskar kowa ne in an haɗu za a gane ku ji hikima ta Allah ya nuna akwai waɗanda a nan duniya za ku daki juna ku ji ma juna rauni kuma ku haɗu a aljanna to kafin ku shiga wannan abin da ya faru a duniya sai a shirye shi sai an zo ana shawara a cewa na haka san lokacin da muka yi bugun juna ko ya ba ware kuwa to ba ka tuna wadda za ka ji haushi don ba a ji haushi a aljanna kuma aljanna ba a ji haushi kuma irin wannan misali ya gabata sahabban nan na manzon Allah da Allah ya ce da su radiyallahu anhum wa radu an ko ba haka bane an samu kusuma tsakanin su wanda an dauta kubba wa juna an yi fada an ji ma juna rauni an kashe juna amma dai duka za a haɗu a aljanna in an tashi za a shiga aljanna sai Allah ya cire wannan abin da ya faru a duniya sai an shiga da babu shi babu jin haushi a matarka da kai da matarka in kun yi sa kun shiga aljanna sai ka kalle ta ce ke dai kan kin bani wahala a duniya wallahi dan zan da ban kawo na ce ne ba kin yi ta kumburi to yanzu ka sanar ita ce oci babu jin haushi Allah ya samu dace na'am ina ne la yamassuhum fiha nasabun a cikin aljanna gajiya ba za ta shafi yan aljanna ba kisa daga cikin bayanan da muka yi cikin gidan aljanna ba a kwana da ka shiga aljanna kai da kwana har abada dama abin da yake kawo kwana gajiya ce to babu gajiya a aljanna za ka shiga aljanna daga nan kai ta tahiya kai ta tahiya kai tahiya da ta yi duniyan nan so goma baka gaji ba dan ba gaji kuma in ka ce Allah inda na fara dan zan fara sai ga haka da wani shikenan gobe kuma a tashi a ta tahiya aikin kenan la yamassuhum fiha nasab gajiya ba zai shafi aljanna ai mun faɗa mun ka ce abubuwa guda shi cikin aljanna babu su in gina aljanna babu tsufa babu mutuwa babu gajiya haka ne ko sa'annan ba a ɗaukan ciki in kana da mata aljanna kaka yi tunanin sun tsuwa ka aure wasu in ba su tsuwa nan ba ma ciki wanda ai tunanin biki ko yara su yi ma yawa ina ɗan ɗan family fulani wanda ba su san aiwa ku shiga aljanna ku yi aiki ku je aljanna duk Allah ya ɗauke mu sannan babu gemi gashin gemi bai hikima a aljanna ba zai ce wani wani ai ya tsufa duk gemi shi to aljanna babu shi Allah kama aljanna idan kana son kuruciya ya yi kika shiga aljanna wa ma hum minha bi mukhrajina su kuma ya aljanna ba za a fidda su daga cikin gidan aljanna ga babban ni'ima ba a mutane shi Allah ce nabbit ibadi ka baiwa bayina labarin cewa anni ana al-ghafurur rahim ni ne wanda yake mai yawan gafara kuma ni ne mai yin jinkai Isa maza Allah ya ce lau ya'lamu al-abdu qadara afwa Allah lama tawarra'a an haram da bawa ya san irin yadda Allah yake da tausayi yake iya haƙuri da duk abin da aka mishi haƙura da ko an ce mutum ya bar haramun bai bari komi ya gani na haramun zai mamaya ya ce dan sai ke kai baka san Allah ba Allah komi an kame an ce an tushi na yake ba sannan manzo Allah ya ce inda kuma bawa ya san tsananin ukubar Allah da bakin ciki ya nemi ya kashe shi dan tsoron kashe har da azaban Allah da in an ce ma ga haramun can kayi ta gudu ne sai inda ka gashi dan ka kwafu da ita kina yadda ka san Allah gafurur rahim ne kuma shadidul iqabi nabbi ibadi ka baiwa bayina labari cewa anni ana al ghafurur rahim ni mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai ne kun ji Allah shi haka yake ko sai kuma ya ce wa anna azabi huwa al azabul alim kuma azaba na shine azaba mafi radadi yadda nake gafurur rahim to haka ma nake da shadidul iqab sai kai mai abu kadan ba ka aljanna kuma in kai mai abu kadan in shiga da kai baka dan haka kenan mu kiyaye mun ne zan bayyana da khawfi wa raja dan kana tsoron azabar Allah kana fatan rahmar Allah tare da aikata aikin kwarai ونبئهم كباس لاباري عن ضيف إبراهيم جمدا باكين عن نبي إبراهيم اللهم لكن سرقي إسام داشي ضيف لا ربشي أنا شيء باكو شيء ضيف هو هكذا أما اسم يستخدم في المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث والجمع ضيف أنا إكتشي ممتون ضيف mutum biyu zaifin mutum uku zaifin mutane da yawa zaifin mace zaifin mata da yawa zaifin mun fahimci hausa amma in aka zo jam'i yana iya zama biyu ko kuma a baya inan nan lala ya ce wa nabbihum ko ka ba su labari an zaifi ibrahim game da bakin annabi ibrahim kinan nan zaif bi ma'ana jam'a kaka ce bako inda ba mutum guda bane ya zo gurin annabi ibrahim id dakhalu alaihi yayin da suka shigo gurin annabi Ibrahim fa qalu salama suka ce aminci Allah ya tabbata a gare ka to kun ga munan a wannan aya mun ji an ce annabi Ibrahim ya maida musu sallama ko amma wata sura sai ce salamun qaumun munkarun ce aminci Allah kuma ya tabbata a gare ku amma ku dai mutane ne da ba mu san ku ba to inda akwai ayar da ta nuna mana ya maida musu sallama yanzu ba shi ne ake son a kawo muna wannan saƙon ba saƙon da ake son a kawo muna abin da ya gudana tsakani ne da su fala sai annabi ibrahim ya ce da su inna minkum wajiduna kai mu dai mun tsorata game da ku kun ba mu tsoro wa'annan baki me ya kawo haka an ce annabi ibrahim lokacin da ya gansu sai je yanka musu abinci ya kawo musu naman da za su yi suka gici sai ya fahimci dai bakin suna tsantseni game da yanayin mutane haka sai jikin shi ya bashi mutanen nan dai bai da su ba har ya zo ya bayyana ba sai ce kai mun mun tsorata ga wanda lamarin mun kawo kaza ba ku ci ba mun kawo kaza ba ku ci ba kowane iri ne kusa mala'iku su ba sa ci ba sa sha ko ba haka bane shi ne sai ya ce musa su ma sun fahimci ya tsorata ƙalu sai suka ce da shi la taujan kakka damu kakka tsorata inna nubashshiruka bi gulamin aliyin mun zo mun ma bishara ne da yaro wanda yake mai ilimi an ce gulam karami ne a jiki alim amma babba ne a ilimi zaka ga wani karamin su babban su ko ba haka bane shi duk da an ambace shi da gulam babba ne a gurin Allah subhanahu wata'ala qala annabi rahim yace abashartumuni ala an massani al-kibar yanzu za ku yi min bushara da samun aihuwa tare da tsuha ya kama ni fa bima tubashshiru to da menene kuke min bashara kaga muke mun ce ɗabi'an mutum ya kai wani shekaru bai samu aihuwa ba sai ga kamar ina ma zai samu ɗa shi ne annabi ibrahim a al'ada ne ya hukunci shi yasa malamin fiqh suke ce al'ada muhakkam al'ada ana yin hukunci da ita akan abubuwan da ya shafi addini inda shi annabi ibrahim ya san komai Allah zai iya to amma a al'ada na mutane wanda ya kai shekaru irin nashi bai samu ɗa ba to da wuya shi ayyuka yasa ce yanzu na kai wannan shekaru kuma za ku ce ni zan samu ɗa ƙalu sai suka ce bashar naka bil haƙƙi mun yi ma bishara da gaskiya wala takun min al qanitina kar ka kasance daga cikin wa'inda suke yanke kauna game da rahmar Allah qala sai ce da su wa man yaqnu wa man yaqnu min rahmati rabbih wa yake yanke kauna daga rahmar Allah sa ai babu mai yin wannan illa dallu sai dai mutane wanda suke matattu ne wanda suka kafurce marhamar Allah da wannan ne malama suka ce yana daga cikin manya-manyan laifi mutum ya kafurce wa ni'imar Allah ka yi tunanin Allah ba zai baka kaza yanzu ga misali in taso kai da abokinka gari ya tsaya ma tsaf ka kai shekara 60 ka boga ka boga jika goma ta gagare ka amma abokin da kuka taso tare ya gina gida ɗari ya sai kaza ya yi kaza ya yi kaza sai a za a ce ma ai ne sai Allah ya baka abin da ya hidima sai ce ha yaushe ha ai lokaci ya tafi wannan kafirci lafi in dai ba ka ga ka mutu ba duk abin da aka ce Allah zai iya baka ka ji eh zai iya in yayi niyya kamar ta haka amma ka kai matukar kana ganin ni ai yanzu sai dai iya na hankula ɗayan wa zai ba su to ko kuma su ne iya ba ba zai iya ba ka ba nan nukwa ne muhimmiya sosai mu iya bakin mu kuma san girman Allah kowane lokaci kaka yana iya ya ba ka an gane ko a wata shekara muna sauraron labarai wata mata 'yar shekara 63 ta ɗauki ciki ta yi ayyani dai Allah bai kawo wa ta haɓara ta kai shekara 63 sai ga ciki kuma an ayi ciki lahiya ta Allah wake wannan ita yanzu inda za a ce mata a sadda ta kai shekarun nan wancan na ciki za ki ɗauka a ɗabi'a a hankali tana yadda to ko da abu ya saba ma hankalinka ya ce ma Allah na iya yi ma shi ka ce yana iyawa kamar ta haka tarana wani yayanmu ya haɗe kasuwa na taɓa ku wannan kisa abin ya tsaya mai a zuciya ne ya ya buga ya buga bai sai da komai ba sai zai ya zauna ne sai shi ne ce ya ya ya da ya shi sai ce to mu dai wani arziki sai dai ɗaya sai dai ɗaya ya ce mai wannan magana ta ka kuskure ne ba a ɗebin Allah tsammani ya yi shiru ya ce mu wani duk da ba a ɗebin Allah tsammani ni dai na ɗebe ka gani wannan kuskure ne ana nan wata rana ya yi kasuwa ta yi daɗi na iske ce na idan kuɗi yana da yadda ce ya yi kaka sai ta shi yabar mawuri da kenan a daina ɗaya ma Allah tamma kun yana ɗaya mu ci gaba da karatun mu qala sai ce fa ma khabbukum ayyuhal mursalun ko wa'annan yan sako menene labarin da kuke tahi da shi ƙalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimi mu an aiko mu ne zuwa ga mutane masu laifi an ce mujrimi masu laifi masu kaucewa dokoki na Allah su ne waɗanda suka kafirce su gibin Allah suka ce su ne an ka aiko mu zuwa gare su su ne mutanen annabi lu alaihi salam illa ala lut amma sai dai mutanen lut ma'ana waɗanda suka yi imani da shi daga cikin mutanensa su kaɗai ne ba a aiko mu musu azaba ba inna da munajjuhum ajma'in su kan iyalan lodo kun san shi annabi duk mutanen da suka yi imani da shi sun zama iyalansa to sai dai iyalan lodo ma'anarsu waɗanda suka yi imani da shi annabi lodo Allah ce to ban da su su kam inna lamunajjuhum ajma'in za mu tsiratar da su daga azabar Allah gabaki daya ai kafin su gaya mai haka sai da suka ce mai za mu je mu halaka sai annabi an ce inna fi haluba ai garin na akwai lulu kuma kun ce ku halakar da su ko ba haka bane sai suka ce mai a illa ala man da shi da mutanansa annabi Ibrahim sai ya samu sauki sai sai shi kenan kaga ya nuna ‘yan uwantaka ta addini, ‘yan uwantaka ta aƙida, ku ina ne ka ji ɗan uwanka da kuke da aƙida iri ɗaya wani abu zai same shi, duk inda kai za ka ji ba ka jin daɗi. Kaga annabi Nuhu, annabi Ibrahim wanda ya fara tunawa wanda suke da aƙida iri ɗaya, zai ce akwai hudu da mutanensa, za ka ce a ban da su, su za mu kuɓutar da su. Illan ra'atahu, amma cikin iyalansa sai dai ban da matarsa na Allah ce mun hukunta cewa inna hala min al-ghadirina tana daga cikin wanda za a halaka ta su inda ita ne ba sai imani da Allah ba dan ko a Qur'ani da Allah yake bada misalin wanda suka kafirce ya bada misalin imra'atu nuhin wa imra'atu lut ko mata nuhu da kuma mata loko su kan wa'annan suna ƙarƙashin bayan Allah na gari amma sun kafirce malaku suka ce to ita kam Allah ya hukunta suna daga cikin wa'anda za a halaka shi gani falamma jaa ala lutin mursaluna ko yayin da manzanni suka zo wa mutanen lutu iyalan annabi lutu Fala sai suka ce da su, Innakun ƙaunin munkaruna, ku dai mutane ne da ba san su ba, ku suwa ne. Ku dai baƙi ne, nan kenan munkaruna ba abin ƙyama ba, ma'ana ba a san ku ba, kamar yadda ba su ke ce a baƙo ba a san hannunka ba ko? Ba haka ne. Falo sai suka ce da shi, bal ji ina ka bima kanu fi yamtaruna. a'a mu mun zo ma ne da abin da mutanenka ke shakku ne mutanensa ke shakku shakkun azabar da ya ce Allah zai iya musu kun san kuma yana ce musu ku kiyaye wushin Allah Allah zai iya muku azaba suna ganin kuma ba zai faru ba to yau ranar sai malaku suka ce mai mun zo yau mu aikata ma waɗanda suka kafirce ma abin da suke shakku na azabar Allah Allah yake cewa wa atainaka bil haqqi ko kuma mun zai ke maka da gaskiya wa inna lasadiquna lalle mu masu gaskiya ne tabbas wannan sako da muka gaya ma sai ya waka abinda za a yi fa asri bi ahlika ka tafiyar da mutanenka duk wanda suka imani da kai ku tafiya da su bi qit'in min al-layli a wani yanki na dare ka tura su tukuna in ka tura su wata bai adabaran kai ka biyo bayansu yanar ka bincika ina wani ina wani ta yi ina wani ta yi ka san ka tura su ga baki daya kai babban ka biyo baya wala yaltafit minkum ahadun ɗaya daga cikin shi waigo ya waigo baya ko ta yi duk abin da kuka je na faruwa baya banda waige ita ta hiya shi da kabi bayansu shi ne wata bi a dabarar kabi bayan mutanen ka tura su gaba kai ka biyo ka baya sannan wala yaltafit minkum ahad kad dayan ku ya waigo baya wa mdu haythu tu'maruna ku shiga da tafiya ta bangaren da aka umarce ku ku tafi an ce ta bangaren sham ko bangaren urdun duk da yanki ɗaya ne aka ce ga inda za su yi suka kama wannan hanya suka yi ta tafiya aka ce ku yi ta tafiya kamar mutanen annabi Musa ko Allah ya ce ku yi ta yanke ruwa suka kuma tahi an zo bakin ruwa aka tsaya suka ce to lalle za a tarar da mu anan Musa ce a Allah ba zai gare ba kuma Allah ya cika alƙawari shi ma mutanen lulu aka ce inda aka ce ku duka tafi Allah ba zai bari walakanta ba kuma suka tafi Allah ya tsiratar da su wannan misali da so ake da mu ake mu duk abin da kunka ji Allah ya ce mu yi kawai mu yi dan shi saura mu bari kawai duk abin da kaji Allah ya ce mu bari mu bari za mu ga sakamako haka da manzon mu ya ce ku yi nan wallahi ku yi nan kaka tambaya dan me an kace aikata ba dai manzo Allah ya ce ai kaza bai kai kawai sai ka ga sakamako ko nan duniya ko lahira amma ba wanda yake kawo mana matsala shakku an ce ai kaza sai ka kaya a wannan sai ka wanda aiki sai dai sahabbai sahabban da kashi su san rayuwa ne ai ba wanda bai san rayuwa hakuri na ake yayi ma Allah inda duniya duka jarabawa ce ko ba ga bane Allah ya samu jarabawa to shikenan Allah yake cewa menene gaba wa qadaina ilayhi zalika al-amr muka yi masa wahayin wannan al'amari ma'ana muka bashi umarni cewa anna dabira haula karshen wa'annan mutane naka maqtu'un muslihina za a yanke shi da daidai lokacin asuba ma'ana tarihin su na zaman duniya za a fara lissafa ya ƙare zaman duniyarsu daga daidai lokacin asuba. Allah samu dace. Cikin waje a ahlul madinati ya stafshiro sai mutanen gari suka zo suna mazunansu bushara suna murna. Wace irin bushara mun ga kyawawan samari sun shiga dillo wani e ka ai ba ka kai kyawawa suna mujunin su bishara annabi nuka ko da yake an zagaye gida ki mene ne wannan suka ce haba ai kai ka san ko mene ne ai da muka zo a cikin suratul a'rafi da muke kawo isas na na na abin nan na annabawa kowane annabi ya zo sai ce ya kawo ma'budullah ko amma lutu shi da yazo sai ce waludan iz qala liqaumihi ba a ce lutu ya ce da mutanensa ba ani ibudullah duka annabawa usulubin da a wasu ya zo iri ɗaya amma na lutu ya saba mu annabawa gaba ɗaya me ya kawo wannan malamai suka ce saboda su mutanen lutu ba sa da wani mu'taqad ba wani abu da suka rika a matsayin Allah su iyaka su fashi liwadi da alfashin da Allah baya so su kamar rayuwa na suke yin ta dabbobi shi yasa da rudu ya zo yanzu ba magana su bauta ma wani abu ake so ba su bar kaza su bar kaza tukuna sannan a ce ga inda za a aure su ba su da kunya shi yasa zaka ga dan liwadi a duniya in kana neman marashi kunya kaga dan liwadi to ka kai karshe kak saboda in dai mutum liwaɗi yake wallahi ko babansa ya saka shi da dare yana iya neman sa ai musiba ce da kaji Allah ya ce a barka za a bar shi yanzu bari in tambaye mu cikin maza ka taba ganin alaman namiji da za ka gane wanga mazinaci ne eh amma ana gane yan liwaɗi ko ba a gane su mutum na iya shekara arba'in yana zina baka gane ba bai bari ka sani ba amma in ya shiga lewaɗi sati ɗaya za ka gane shi sai dai ba tare kuke mummunan ɗabi'a ce shi samu a addini mu in aka kama mutum yana lewaɗi ba bulala aka yi ba ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba kashe shi za a yi sai a zauna lahiya Allah ka hare mu ka taɓa ganin 'yan mazinata sun yi zanga-zanga cikin garin ka to 'yan lewaɗi ba ka sa abin da ya sa a yi sa suna an kai kwai na bayansu wa'annan masu kama da mata ai ba su isa su fito su nuna ma gwamnati ba su yadda ba kai wasu ɓoye eh Allah ya kare mu ci gaba da karatunmu shirin Waja'a ahlul madinati sai mutanen garin Lutu suka zo yastabshiruna suna mujunan su bishara ma dan da zuwan wa'annan bari. Kala Lutu yace da su inna haula'i dayfi da Allah wa'annan baki na ne. Fala tafdahun kakkukum yataddani. Ku yi rana ko da yau na ɗaya. Wattaqullah ku ji tsoron Allah. wala tukhzun kakkum yataddani qalu sai suka ce da shi su ga abin suka ce awalam nanhaka anil alamina bu mu hana ka sabke baƙi maza ba wacce ka sabke su na alamina ba shine mutanen duniya ba to nan ma'anar kamar gaya mai suke dan me ka sabke maza baƙi bayan mu hana maka kun san shi ɗan liwaɗi irin shiruhewa suka yi kun san sirrin ba ina tona ma ɗan liwaɗi asiri ba ne amma bari in ga muku wannan magana idan namiji ya sadu da mace ruwan da suka jiga jikin mace suna tsaya na ko suna zubikewa zubikewa suke yi tare da cewa akwai wurin da za su tsaya in ma su tsaya amma yayin da namiji ya sadu da namiji wannan ruwan in ya shiga baya zubowa zai tsaya ciki in ya tsaya ciki zai rube sai ya tsutsa to in yayi tsutsan ita tsutsan ba abin da yake raya ta sai dai in an saru da shi to duk sanda wani namiji ya saru da shi ya saka mai wannan ruwan to sai ya zama to tsutsan ruwan take amfani da shi da zarar ruwan sun lalace sun kare sai tsutsan ta fara tsirar shi to ido ne sai su ruhe in ba ya nemi wanda zai saka mai wannan ruwan ba zai ji kamar shi hukunci shi yasa in an fara shi ba a bari shi yasa ake kama su nan da nan saboda me shi yanzu ido ne a rulle suke kowa waye shi cece shi shi masa wannan abun dan ya samu kansa ai mafi yawancin su da kush suke yawo saboda wurin ba hanya ya lalace ya lalace in ya ji ba haya bai iya rike shi sai dai ya zo za ka ga mutum ɗirgege ga babban hula ga babban riga amma kushi ne a jikin shi. Eh dole, ai akwai wasu suna nan bayan su ya lalace mun san wasu. Amma ba a ji a bakinmu ba, wani yana iya ce, to malam mun to mu same ka kashe sa'annu ni ban cewa da ba. Allah ya kare mu. kenan duk abin da kaga Allah ya hana ka bar shi wallahi wannan harka wanda duk ya shige ta ya shiga babban ban ya shiga babban bala'i Allah ya kare sai mu ci gaba qala sai lutu ya ce da su haula ibanati wa'annan ƴaƴana ne in kuntum fa'ilina in ku kasance kuna masu aikata yin aure da su je ku aure su ya fi ku zo kuna neman mazaje kun san annabi baban kowa ne idan aka aiko annabi zuwa ga al'umma to kowa ya zama ƙasa shine baba idan shi za a aiki da magana shi shi za a girmama haka ma magadan annabawa ba malamai ba to ana girmama za ga malami ka girme shi amma ka girmama shi kamar yadda Allah ya girmama shi ka ɗauke shi babba ko da kana ganin kashin shi na Allah ce la'amuruka ina rantsuwa da rayuwarka ya rasulullah ne yanzu muna magana ne akan annabi Muhammad innahum lafi sakratihim ya'mahun innahum lalle su suwa yake su mutanen dole lafi sakratihim a cikin imautarsu mana a cikin jahilcinsu ya amahuna suke dagewa suke kai kawo sun dage a kan wani jahilcin nasu ba a hazar su musai haka ce sai tsawa ta kama su mushrikina daidai lokacin da rana take fitowa aya biyu aya farko Allah yana rantsuwa da manzo Allah la'amurka shi yasa malama suka ce wannan ayar tana ƙara nuna mana fallalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duniya kaf ba mutumin da Allah ya rantse da rayuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba sai hada ma manzon Allah ya yi ba ya isa kaf sa'an nabiyu waccan aya ta baya ta nuna mana Allah ya ce za a yanke tarihin mutanen lokaci daidai wani lokaci asuba to sai kuma Allah ya ce tsawa ta kama su ne daidai fitowar rana ina ayoyin biyu ba sa cin karo da juna ayar farko tana nuna farkon azabarsu ya fara lokacin asuba ne an kammala komi da komai daidai hitowa rana shi gana kun je da an kai musu Allah ce faja'alna aliyaha safila sai muka sanya saman ƙasa ya koma shine ƙasa fa amqanna alaihim hijaratan min sijji muka yi musu ruwan wuta muka musu ruwan duwatsu na wuta an ce sijjil kamar konannen duwatsu wanda yana ɗauke da zahi irin shi Allah ya ce muka jiko musu kowanne ga dutsen da zai zo ya same shi ka zo ƙasa ƙasan ya ji ce ka ga dutsen wuta ya danne ga shi kenan na fi zalika da ayatin lil mutawassimin haka ne ko Allah madaukin sarki ce lalle a cikin wannan akwai aya ga masu jin tsoron Allah mutawassimin ai su ne mu'tabiri masu la'akari su faɗa ku to abin da aka yi mutanen lutu akwai aya gare shi ina sai mu kiyaye wa innaha sannan ita garin mutanen lutu garin da suka yi zama da bisabilin muqim yana kan hanya miƙaƙƙiya wadda ake bi a wuce Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wuce a gurin da aka yi wata al'umma musiba za ka ga ce a gaugauta a wuce kuma mutane su saukar da kawunan su ƙasa suna masu nuna damuwa dan kasu mu Allah shi shi su ina har yanzu masu hali ko inda ke zuwa guraren tarihi suna zuwa su gano wurin da Allah ya halaka da wani mutum. Kuma tun lokacin da Allah ya juye wannan ƙasa babu wani abu da ya ƙara rayuwa akan wurin ba, ko mina na aka kai inda yana da rai, inda yana zai rayu mutuwa ne zai yi. Yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa inna hako lalle ita shine ƙurarutin garuruwan mutanen lodu da bisabilin muqim yana kan hanya madawwamiya wadda ake bi a kanta ba abu ne a ɓoye ba sai Allah ya ci gaba da cewa inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle wannan aya ne ga masu yin imani ga Allah subhanahu wataala wa in kana ashabul aikati la zalimin Allah ya ce lalle mutanen aika su ma sun kasance azzalumai sahabul aika haka ne ko su ne mutanen shu'aibu annabi shu'aibu ana ce su ma azzalumai ne sun kafircewa Allah annabi shu'aibu yana da tarihi da yawa shi al-Qur'ani mutanensa su ne samudawa ina ake kira su ashabul aika lokacin da muke tafsiri a cikin suratul a'raf mun ce shi annabi shu'aibu a ambaci sunansa a cikin Qur'ani so takwas a cikin surori guda hudu suratul a'raf ya ambaci sunan annabi shu'aibu suratul hud suratul shu'ara da suratul nahl sunan shu'aibu kenan amma kissar samudawa a cikin qur'ani Allah ya ambace ta a cikin surori guda goma mun yi wata kissa a arafi mun zo hudu mun taba sannan ga hijr mun zo isra'i za a taba muna kissar su mutanen shu'aibu sannan a shu'ara'i a namli fusilat zariyat hamar sai suratul shams tace za ta ba mu ƙarshen kissar mutanen annabi shu'aib shin sai Allah yake kissanta mana cewa walaqad ina ne wa in kana ashabul aikati la zalimin lalle mutanen aika mutanen shu'aib su kan azzalumai ne sun kafirce wa Allah subhanahu wataala fantaqamna minhum sai muka kama su daga azabar da suka yi wa innahuma lalle su su bi dawa da wake ne mana su mutanen shu'ai da su mutanen lodo su ne inna kuma labi imamin muki haka ne ko mana suna kan hanya madaidaiciya wadda ake bi dan a wuce ke sace labi imamin mubin ai labi tariqin wadihin yamuduna alaiha suna kan hanya da take a fili su mutanen manzo Allah suna bi ta nan su wuce suna ganin abin da ya sai sun zo sai su ga nan na suwa da an ka halaka su mi sun kai sun yi kaza suwa da su kuma gagarin su sun yi kaza ne an yi musu kaza suna da wannan tarihi amma shi dan adam an ce mai rabon shan duka ko araba shi faɗa baya ba Isa Allah yake cewa fantaqamna minhum muka kama su da azaba wa innahuma lalle su garuruwan nan guda biyu inda mutanen Lutu da mutanen Shu'aibu suka yi rayuwa da bi imamin mubin suna kan hanya mabayyaniya in an ji ana ganin wurin ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين Allah madaukin sarki yake cewa haƙiƙa mutanen Hijr sun ƙaryata manzanni mutanen Hijr sune qaumu salih mutanen annabi salih su ma sun ƙaryata manzanni nan sun ƙaryata manzon su annabi salih kenan ƙaryata annabi daya kamar ƙaryata dukkan annabawa ne an gane wannan ko Allah yake cewa wa atainahum ayatina mun ba su ayoyinmu fa kanu anha mu'ridina amma sun kasance sun bijiri game da ayoyin da muka ba su Allah madaukin sarki ya samu dace kenan eh bayanin da ni sama na cewa ambaton sunaye na annabi shu'aibu a wa'ancan surori annabi salih ne sai kissar ta shige mu kun gane ko inda kun san karatun mu yi shi da dadewa duka mun kawo tarihin annabawa guda biyar annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi lut annabi shu'aib ko ba haka bane za mu yi tarihin annabi musa alaihi salam a cikin suratul araf kenan kenan wancan kissa da na kawo sunayen annabi shu'aib ne annabi salih ne aka ambata shine tarihin shi har ya zo karshen suratul shams wanda Allah yake cewa فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فمنين فدمدم بذنبهم ولا يخاف تكسر متعنى حجر سيكا رنقة تون سورة الشمس ده سورة الحجر تاريهم سياي قليل ياي كمان سورة كيسا الله يكي تيوى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حقيقة متعنى الحجر mahalli ne wuri ne kenan sun ƙaryata manzanni ma'ana sun ƙaryata manzon su annabi salih wa atainahum ayatina mun ba su ayoyin da ke nuna annabi salih manzo ne amma fa kanu anha mu'ridin suka bijire shine taguwa suka nema Allah ya ba su taguwa kuma suka kafirce Allah ya lakar da su wa kanu yanhituna min aljibali buyutan yanzu ana ambaton neman da aka yi musu ne sun kasance suna tsara gidaje cikin duwatsu amini ne kuma suna cikin aminci bana za su zo su tsara duwatsu su yi gidaje su kwanta cikin nutsuwa ima wannan ba ni'ima ba ce yanzu kai in za ka kera etaj a ce kana da etaj naka kafin ka gina shi kayan sharkam kuɗi kawo kaza sai karhe a daure kawo kaza sai kaza a daure su kuma yanzu idan basan mu da yana son ya gina bene ko hawa nawa ne sai ya je shi da bi katon dutse wani daga ya mai sai ya zo yana sassaƙewa yana gyarawa ya gyara wanga gida ya yi matakala ya gyara wannan ya matakala ya gyara wannan ras ya abin shi ga ƙara ko sisi ba jama wannan nema ce ko ba nema ba ce amma duk da haka sun kafirce sun kira umarnin Allah subhanahu wataala Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa fa akhadhathum as-sayhatu sai tsawa ta kama su musbihina lokacin asuba. Kama abna anhum ma kanu yaksibun. Abinda suke aikatawa, abinda suke tarawa bai amfana musu komai ba. Dan da azabar Allah ta zo, ba su ce da mu azabar Allah ba. Dan haka duk wani abu da kai ga kayi tattali in Allah ya haushi da kai bai gyara ma komai. wanda ke ganin suna da makamai a duniya in Allah ya so ya kama su sai makaman suka tashi me za ku yi a yi taimako ruwan sama ya cinye ku ya cinye gidaje ba ku yi komai Allah kare mu Allah yake cewa wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma ba mu halicci ba mu halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu illa bil haqqi sai da gaskiya wa inna sa'ata la'atiya lalle kiyama za ta zo babu shakka fasfahi sahal jamil da kauda kai kauda kai mai kyau kai hakuri game da abin da wawaye suke ma hakuri mai kyau in kana da awa duk da dai da wasu za su yi ma kai shiru ko baka ji ba kansu suke yi ma wani sai a ce a wannan ya zama sa su kan iska ba da shi in kai iskanci ba sai ka ce na dai ji amma na tuba kun gane misali kuma ku tuba in sun ki tuba tsaya a addininka wata rana sai sun ce inda mun sani mu ma da mun tube da ka tuba ya kan magana ke Allah yake cewa inna rabbaka lalle ubangijinka huwal khallaqul alim shine mai yin halitta kuma shine masani an ce al khallaq wanda ya kai makura wajen yin halitta wa iya halitta da yin abu da ya dace Allah shine ya haka alimu kuma shine mafi saniya kowa ilimi falaqad atainaka sab'an min al-mathani haqiqa mun baka sab'an min al-masani haka ne ko su malama suka ce sab'an min al-masani ayoyi guda bakwai da ake yawan karantawa shine suka ce suratul fatiha mu muka baka suratul fatiha wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma ana bayan fatiha da kuma sauran abin da ke cikin al-qur'ani yasa malama suka ta magana akan me yasa aka ce mun suratu sabal masani wasu suka ce saboda ana yawan karanta ta a kowace sallah bi ba ka gani duk sallah duk raka'a sai ka karanta fatiha amma daɗin fatiha bai taɓa yi karanta ba duk sanda ka ji wani alaran mai yana karanta fatiha sai ka ce kai tsaya ka ji alaran mai kai wannan ya karanta yau inda zan zo in baka labari in ce ma wanda ka san yau an yi haraka Allah ya bibi jika ɗari bai na samu Allah ya wani ko na jinaɗi an jima in zo in gaya ba an jima in zo in gaya ba to inda sai ka ce wallahi wance ya hukunci ne ba ya tashi ba wannan kada ya ji kasan Qur'ani mu'jiza ne sai Allah ya bar mu na kadan mun ta maimaita fatiha amma kullum dadin ta muke shi wasu ka ce shi yasa aka ce mata sabal masani kun gane ko wasu malama suka ce a'a an ce wasu sabal masani ne saboda ita an saukar da ita so biyu ne an saukar da ita a makka an saukar da ita a madina wasu suka ce a'a an sanya mata wannan suna ne saboda manzo Allah ya ce Allah ya ce na raba sallah tsakani na da bawa kashi biyu dan bawa ya ce kaza ya ce kaza cikin fatiha malamai dai sun yi ta bayanai da yake nan ba muna yawaita bayani ba ne mun dai kawo wannan a cikin Allah madaukin sarki ya samu lafiya Allah yake ce da manzonsa la tamuddanna aynayka ila ma mat'ana bihi aswajan min ko la tamuddanna aynayka ka daina mikar da idanun ka ana ka daina kallon zuwa ga ila ma mat'ana bihi zuwa ga abinda muka dadada musu da shi azwajan min ma'ana ma'ana nau'i nau'i daga cikin su an ce azwaj shine abubuwan da suke nau'i ba guda ba kenan abinda muka bai wa yahudawa da nasara na ni'ima Allah ya ce to ka daina kallo zuwa gare shi an fahimci wasu ko wasu malamai suka ce kamar yadda ibn abbas ya bayyana cewa wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwaja kada ka miƙar da idanuwanka kana kallon abu don kwaɗayin ka same shi lama matsa'ana bihi zuwa ga abun da muka baiwa mutane na dukiya azwajan ma'ana mazaji shine min bani quraiza wan nadir wasu kace a'a min al min quraishin kadina kallon abun da muka ba su na dukiya a gane ko wala tahzan alaihim kuma kada kai bakin ciki game da halakar da su da muka yi saboda sun kafurce mana واخفض جناحك للمؤمنين kade saukar da fikafikinka akan mu'mini ma'ana ka saki jiki kai mu'amala mai kyau tare da mu'mini wanda suka yi imani nan da manzo Allah yake amma mu ne ake jan kunna kai mai imani ka daina kallon abin da mai sakon Allah ya samu na dukiya ko mi yawan shi bai da wani amfani ko mi nau'in dukiya da Allah ya ba wanda ba musulmi ba kakka damu inda Allah ya baka imani an fahimta musa shi sai Allah ya gaya da manzon sa wala tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bihi azwajan kada ka rinka kallon abin da muka ba su na dukiya nau'i nau'in abubuwa minhum daga cikin su kafirai waɗanda suka samu duniya kai kuma ka samu imani sannan wala tahzan alaihim kakkai bakin ciki game da halakar da su da aka yi saboda sun kafircewa Allah واخفض جناحك للمؤمنين اسكت حسكا للمؤمنين في معاملة ميكو وقل كتي رسو إني أنا النذير المبين لليني مي غرغتيني أمي بينا ممتاني بسكياني كما أنزلنا على المقتسمين كما يد مكا سوكت بشي أكم المقتسمين وإن سكي إيماني دساشي قرآني سوكا كتير ساشي ana muqtasimi ne wasu kace yahudu da nasara sun yi imani da wani abu na qur'ani sun kafarce ma wani abu an gane ko Allah yake cewa ladina ja'alul qur'ana idin wanda suka sanya qur'ani kashi kashi idin shine aqsam suka rarraba shi su zabe inda suka so inda ba su so su kafarce da shi an gane ko Allah yace fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in wallahi za mu tambaye su baki ɗayan su an tashi alƙiyama amma kanu ya amalin game da abin da suke aikata ba na ƙaryata qur'ani wani bangare wani bangare su imani da shi fasda bi ma tu'mal ka dage ka ci gaba game da abin da aka umarce ka na da'awa wa a'rid anil mushrikin ka kawar da kai game da mushrikai inna kafaynaka bil mustahzi'in mu mun isan ma game da masu yi ma izgilanci ana duk wanda zai ma izgilanci za mu kare kuma baka kariya game da shi الذين يجعلون مع الله إلها آخر sune waɗanda suke sanya wani abun bauta daban kuma bayan Allah ma'ana su sanya wani abun bauta daban tare da Allah fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani wa laqad na'lamu haqiqa mun san cewa annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna kai manzo kirjinka yana samun kunci game da abun da suke faɗa maka to kai haƙuri mana in kana wa'azi mutum ya zage ka shiga ya ma magana mafi mafi mai ciwo Allah ce mun san akwai ciwo amma ku yi haƙuri inda dan mu kuke sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka wa kun minas sajidin kasance daga cikin masu yin sujada ga Allah wa'bud rabbaka kai ta bautar Allah hatta ya ace ka yaqin har tabbas ya zo maka shine har mutuwa ta zo ma duk abinda Allah yake so kai tai har mutuwa ta zo maka Allah ya samu lafiya nan za mu kwana inda muke daidai Allah ya ba mu lafiya shi kuma jama'a eh muna son mu dan tambayi kadan yanayin da muke cike yanayi ne na zahi ko ba haka bane nan da muke zaune akwai zahi amma mu yi hankuri sai Allah ya ba mu lada zahin kabari ya yi wannan nan duk yadda ka ji zahi in an jima za ka je ka sha sanyi amma wallahi in ka hita ka shiga kabari ba da tarin lada ba ka shiga uku an fahimci hausa ka san wani da ya shi Allah ya zai ya akwai ni ba ya zai in ka mutu ce ka azurbuɗe ka ko ba ga wani in dai muka yi haƙuri muka yi wannan daura daura ta gaba insha Allah ruwa ya sabba za mu ga zahin nan babu shi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu assalamu alaikum